إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قاشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورمو مركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا برنن دمقرم جمهورية النجاة يومنا الأربعاء ديا قوتا نرجل أول hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da hudu ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu a muna yau inshallah za mu yi darasi na ishirin da biyu cikin littayin riyadu salihin darasi na ishirin da biyu inshallah muna cikin babul mujahada ƙoƙari ko hama cikin ayyukan na alkhairi hadisinmu na ƙarshe na abu huraira na an sha makace wuta da abin da yake na sha'awa abin da rai ke so ka taɓa ka fada an sawa aljanna shamaki da abu mai wahala kina ka sha wahala ka shiga magana kenan za mu tashi hadisin abi abdullah usai bin laman sannan za mu tashi sharadar shi na ishirin da kushana an tambaya ta ɗaya yana cewa mutum ne ya zo ana jami'in a zuhur da la'asar sai samu sallah ta la'asar shi kuma a zuhur ce ya zo yi kamar da kata da aka da cikin malamai na tabi suna cewa kullum ala sunnati kowa kan tashi yake kai za ka gini a zawar kai kana da a zaurakinka shi mai la'asar yana da la'asarkin shi gini ka a zaurar shi kenan ka tahiyyarka kai kuma ba magana jami'a wajenka eh kun za ka yi a zaurar ka tahiyyarka da asar dan tahiyyar ka yi la'asar tunda ba a jami'a mutum guda haka dama jami'in dalilin aika watsi ne a masallaci a kai musu sai wani ne an san da mutum ne makareci sai zo bayan mutuwar wata ya ce ai ta mai wasiya na ya armidiyarta kinan da yana son a bashi wannan diya da sunan wata ta mata wasiya wannan magana da farko dai kullum da man karya bata ginin zama me zai hana tunda ba ita take kai kai ne aka ce ga amdiya ta sana ta ga diyar ko ta ga wannan ta to ko da ranta ko da ranta ba ta mutu ba haraka arme diya sai tana su ko da ranta ba ta mutu ba mai ko yanzu ya dace ga yarinya tana san shi ta arma ba ta san shi ba ta yi wasiya na mata yake ko da ranta ba ba ta wasiya ba za mu tashi kan darasi na 22 insha Allah ana bi abdullah usaymah bin yaman radiyallahu anhu ma qal sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zata layla faftaha al-baqara fa qult yarka'u 'inda al-mi'a thumma mada fa qult yusalli biha fi raka'a fi raka'a famada fa qult yarka'u biha thumma iftataha an-nisa' fa qara'aha ثم افتتها آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه الركوع دي يا قصا سيوى دي ثم قال باين قال ركوعي سيتي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد kuma da ya taso ma daga ruku'in tsayewar da yi ta kusa tsayewar da yi a rukashi ya ce sun masajad yana tsayewar da ya bayan tasa daga ruku'i ta kusa ruku'in shi jima da ya ruku'i sun masajad kuma ya je ya yi sujada faƙal سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه سجد دي اتكما تاقص سيوا دي تباين ركوي سيوا تباين ركوي abin da yake ruwayar ta huzaifa radiyallahu anhu bin yaman yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta talaila nayi sallah tare annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare wannan sallah fa fataha al-baqara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude farkon baqara fa qultu arena sai yake ri cewa to yarka'u inda lam iya annabi ya kanta aya 100 yau iya wa aya 100 zai cikin baqara yazo 100 sun mamada ya huce fa qultu he nace to yusalli biha fi raka'iya wa duka surar baqara iya kaita cikin raka'a duka zai ɗan nafila ce zuwa na mace zo bishi ya ce bakara za a iya gaba ɗaya aka zo ƙarshen bakara fama da yahuci kakumance muna babin almujahada ko ƙari wajen ibada ku ya ce to da yahuce faƙulutu sai na ce da yawa ya ce sun mayar ka faƙulutu ya raka abiya kenan da ya wuce na ce yawa zai rukuyi akan daidai bakara kya ya ce sun mafta nisa sai buɗe nisa bakara ita ma duka shanye ta gaba ɗaya sun mafta ta ali imran bayan ya shanye nisa'i ya buɗe kuma ali imran ita ma faƙara duka ya karance ta izi wajen goma sha biyu sha biyu a raka daya na wanda na musamman a kai ya ce kuma wannan karatun da aka ranta wani izin goma sha biyu ba shi kaɗai ba ya ce ya ƙara'u mutarasilan yana karatu daki-daki ɗaya bayan ɗaya ba ga gaki ba ba ba ƙaye sarki ba a karatu na ake daki-daki eh daki-daki ake karatu yace kuma idza mara bi ayatin fiha tasbih sabba in yazo wurin da kamata akwai tasbih eh tasbih wa idza mara bi su'alin an yazo wurin tambaya ne eh addu'a a cikin wurin da ya tsaya addu'a na fita jaki wa idza mara bi bi ta'awuzin ta'awuza in yazo wurin da ake kawai ta'awuzi eh ta'awuzi duk wannan ga addu'a ga wannan tasbih ga ta'awuzi haka yayi wannan sura guda uku suma raka'a ta kwanye rukuni faja'ala yaqul sai a ruku'in sai yake cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kasan tasbihi wannan na subhana rabbiyal azim kadai ko bihamdi su malamai na magana akan rishin ingancin ƙarin wa bihamdi kan wata ruwaya da albaniya magana kanta a suna abu dawud amma ƙarshen dai magana binciken sinadin hanyar albaniya tabbatar da ruwaya hata cikin siffar sallah da ya yi ya kawo ƙarin wa bihamdihi kana iya subhanar rabbiyal azim kadai kana iya ƙarawa subhanar rabbiyal azim wa bihamdi na iya magana sai inganci wacce magana ce ta dauke shi ta farko ta albani kenan subhanar rabbiyal a'la kadai ya isa سبحان ربي العظيم كده يسع كان يقرا سبحان ربي العظيم وبحمده subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko da kai to nan ya kawo wajen babu hamdi a wannan ruwaya yace a ruku'in yana cewa subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga Allah subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma yace wannan ruku'in da ya fakana ruku'u nahwa min qiyami ruku'in da ya kusa tsayawa da kusan tsayawa da jama'a kuma ga an jima an kusa tsayawa da akai sun maqala sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd kaga na akwai rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd ya tabbata na lafazin guda ka duk ya ba matsala dan kace سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده رب اللهم ربنا ولك الحمد duka ko rabbana lakal hamdu ko lakal hamdu ba wani matsala kan shi yace sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd kuma sun maqam bayan ya taso daga ruku'in nan ma yayi tsayuwa tawilan doguwar tsayuwa qariban mimma raka kusan ruku'i da yi ثم سجد تكون يجي سجدا فقال سبحان ربي الاعلى سجدا ما سيتي سبحان ربي الاعلى اتي ركعي يا سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه سجدا ما دي تما تا قصص ايوا دي تا بايرو nan iya so karanta da kai da magana kokari wajen ibada wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kai wannan izhi wajen 12 raka daya kasan kenan abin an aiki a nan kuma akwai ɗaukan darasi na cewa tartibin suwar ba lazim ba ne kaga yanar salasalama da ya karanta bakara inda tartibi na ajiyar ne sai ka al'imran amma sai bar al'imran sai tsalaka nisa'i yadda ya karanta nisa'i ta kai karanta al'imran shin kacin za a shi kawo hujja tartibi ba lazim bane ba kana iya canzawa ka kawo ƙasa ko sama ba matsala bace ba hatta a wajen karatun sallah abinda ake nema kullum raka'a farko ta yi tsawo ta biyu ta kasanta kai da aka samu lokaci wata raka'a gajera kuma ta samanta eh doguwa kai aka samu ta kasan gajera ta sama doguwa kaga nan ba ta dan wannan ce kai mai ko da ko da ta ci a kasa yake karanta ta kasan doguwar kan ta sama gajere tun ta tsawo a kan tsawaita raka ta harko wannan shi ne maganar kenan kwarai akwai kokari da kuma cewa kenan a nafila mutum yana aibin mutum yana nafila ba matsala kuma ga annabi hana shi ba sai an ibn mas'ud radiyallahu anhu قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه وأدعه متفق عليه عبد الله بن مسعود ke cewa na sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare fa qala ka annabi doguwar tsayuwa doguwar tsayuwar da yace hatta hamamtu bi amr su'in an so mugun abu an so mugun abu suka ce me ka yi niyya mugu abin wa mahama mata bi me ka yi niyya ka yi mugu abin wannan ita ba mata an a jalisa wa da'u so ne yanzu na murshi ta yi sanda shi yana amma ya daure yana abin kaga kenan ya gaji ya so ta amma ya daure ya da ya daure ta kunya bi wannan ba ka kuma ce baya mani magana aisha manzala yana tsayuwa a sallah haka wasu kumbura suna ruwa don abu ne wanda ya ce ya yi da ya zama to mai godiya da Allah ya gafarta mishi da ji arsulam me yasa kake ba kanka wahala bayan Allah ya gafarta ma abin da kai da zaka yi a gaba ma duka wannan ibada kawa tana kumbura ya ce afala akunu abdan shakura a shi ba zama to bawa mai godiya ba wannan godiya ce ki sai al'ashi wannan sai an anas radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله abin da ke wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da an saki ba labari abin da yake mun ita bal mawuta salasa ita bal mayyita salasa salasatun kin mana mutu abu uku ke bin mamaci bayan mutuwa suke bin mutum rakiya akwai iyalan shi akwai dukiyar shi iyawa da wani bargo ɗin dibi ko ta dara wani abu daban da nashi iyawa ko ta mota shi ma fi kwaba ɗauke shi a ciki wani abu dai daban na mutum masu bin shi dai ko da ma'anata amanawiyin ne dai abinda suke raka mutum abari uku ne da iyalai da dukiya wa amaluhu da aikin shi in an je fayarji utunan wa ya buka wahid biyu za su dawo ɗaya zai tsaya tare da shi an mace gaya maka suwa ne ne za su komo ya ce yarjiyo a haluhu wa malu iyalan shi da dukiyar shi za su taho su bar shi wa ya baka amalu aiki ne kadai zai tsaya tare da shi na wannan ruwaya bukhari ka ta musulmi na kawo annabi sallallahu alaihi wasallam iya ishara ga mutane kenan wannan kuma rayuwa haka take kai ta kokari kenan abinda zai zamna tare da kai a kabarinka aikinka duk wani abu ya tahi ba naka bane wannan abin da ka aikata shine naka na akwai jan hankali nawa iyalai ko dukiyar za ta shagaltar da su ta raba su da Allah ko ta sa musu cikas wajen bautar Allah ko neman dukiyar ko kulawa da iyalan ko dangi ne ko su kai ka sabaroka ko su ka saba ma Allah saboda iyalanka ne ƴan gidanku ne uwaye ne ko iyayen ku zani wanda suka sa mutun yayi aiki da bai dace da bai halitta ba dan wannan alaka shi da iyalai to yanzu dai idan aka ce an doke ka a makara ba mai cewa kusan koshi da shi zamu zama na namu ne masoyin mu ne ba mai ba mai gudun bai kuma maka dai bata mai amfata a hannun komai za ka din isan mutum din darajar mutum da asalin shi yau zai mutu inda za a bar shi 'yan auroyi a wani wurin duk ya dame ku da wari kowai wari ka ɗaya shi dole ku neman rabuwa da shi jirgin kan mutum shi bai kaza da kaza da kaza ya ta maka iya shi asalin kaza wani wari zai yi tsami zai debuwa yi kenan ku kai shi ku shi shi ne mastara shi ne ku kyauta mishi ku kai shi ku binne shi ne sadaka gare shi nan dai kina jan hankali ne ka san abin da yake gabanka iyalai da dukiya duk anan zaka bar su aikin da kai ne zaka iske duk da an san iyalai na tarbiyya da kai aikin alkhairi na iyalai zai bi ka da addu'a ta iyalai ai shi ma wannan abin da ka shirya ne haka dukiya abinda ka shirya da ita tun da ranka ai abinda kai ne zai bi ka amma dai bakin nan an kare kayi ba kai ba wannan iyaka abinda yake tare da kai abinda ka kai aikata shine kuran Allah shirye da mu za gane mutane karan mutane he in ka je binne mutum balle a ce wani mutum ne mai jama'a an ji da yawa za ka ga mutane don gaugawar shagali a dawo a shagaba da harkoki za ka kohota musu kaɗan za ka suna direwa ta katangar karbaci ana direwa duk ana direwa wasu tsaya ma wannan kowa ba a hankali a wuce amma ta musa lokaci dawa za a shiga haraka haka mace mu uzuri harkoki wannan shirme ne harkoki kayan ka zo duniya ana yi ka isko ana yi da kai kuma za ka yi mata a cigaba da harkoki ka harkokinsu da shagale ka kada ka yarda harkokinsu shagalatar da kai ka zo ana yi kai ma kake yi za ka mutu ka bari a cika da harka ko kaɗan ba su haƙuri wadda ga suna gaugawa su duro da katanga don su shagaba harkokinsu an ƙare ko kuɗin da za a makara ka je ka zamana inda aka makara ba a kagawa ba kai ana maganganu mu an ɓata mu lokaci har ƙare nawa ta ƙare ta ƙare kuɗa ka ce wani da rabi yanzu ana wada an bata masa lokaci na harkokinsu ta ka bitin ta kan shi kwanan Allah shaidan sai wannan ruwa ya dai bukhari ya kawo ta ta cewa ya taba ulmayi ta talata abu uku ke bin mamaci ahluhu wa maluhu wa amaluhu iyalan shi da dukiyar shi da aikin shi fa yarju thanani manzon Allah ya ce biyu za su dawo wa yabqa wa ɗaya zai tsaya tare da shi yarju ahluhu wa maluhu iyalai da dukiya za su dawo wa yabqa amaluhu aikin shi zai tsaya tare da shi wannan ruwaya bukhari ya ka musulmi haka عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك وانا رواه البخاري أبنك وانا رواية عبد الله بن مسعود كي يشوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الجنة أقرب إلى أحدكم الجنة تهكسا أوجن لينكم min shirakin ali ta yi halishan ko hancin takalmin shi ta yi ka kusa da ta yi hancin takalmin kusa da kai da kai aljanna kusa take sama da kusan ka da hancin takalmin ka ya ce ita ma wannan rumi zalika ita ma wutar haka kusa take sama da kusan da kake da hancin takalmin ka nan me magana kenan kowanne kusa aljanna kusa wuta kusa kalma guda ta kai ka aljanna guda ta kai ka wuta kowace tana kai ka haka wani aiki guda na iya kai ka wuta guda na ba wani wanda bai bai kai mutum aljanna kenan nan kowace ga mutum aljanna kusa wuta kusa tare ga mutum kenan ya san ina yake magana kenan Allah shaida mu ake na kware sai an abi firas rabi'ata bin ka'ab al-aslami خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم abinda yake wannan ruwaya rabi'a shine abu firas bin ka'ab al-aslam mai hidima ne kurin shi ayyuka annabi hidima kurin kurin yawa annabi hidima kurin kuma shi ba bawa bane kurin ba da kai ne kurin yawa annabi hidima kuma min halus sufa iya daga cikin halus sufa su'ala suffa kaman wata ruha ce ta masallaci a cikin masallaci kaman ce kurin wata ba wurin sallah bane amma wurin iya dan rihi haka asali abin da yake tarihi da manzon sallallahu alaihi hijira masallacin shi an yi shi a gab da bangaren arewa arewacin masallaci arewacin masallaci aka yi gidajen matan shi kai aka yi masallaci sai aka gidajen matan shi a ɓangaren gusun bayan wata sha wani abu ana kallon ibla ana kallon arewa batin muka da sai ta kallo wata wajen sha shida aka yi yanzu allah ya maido ibla masajin haram yanzu daga can ɓangaren arewa kamar ɗan maimakon abu a shi kibla duka ya aka ɗauko masallacin wancan gini na da ɗaka ruwa ake sallar da an zata da barin gini na annabi kudin ɗan haka ne kudin ɗan dan ana ruwa ma ya shigowa ya jika su masallacin aka ce ya ruwa ana ruwa ya da yan su fita daga cikin ruwa jika su masallacin ba na abu ne wani mai rihi da da da waye kudin an sa ne ko ai maganin ɗan rana dai da na ruwa ruwa amma ruwa ma shigowa ke masallacin shi ɗan da biyu ne ko an sa ko an samu wurin dai kamar wani wace gaba na abu ne bai abu sai lokacin da umar aka samu dukiya lokacin umar ne aka samu dukiya yake cewa kurin a yi shi da dukiyar da aka samu kurin ce akan nasa min matar iyaka an tusafira ce iyaka an tusafira tu hamir akan nasa min matar umar ya cewa mai abin aikin kula kurin ku nisanci wani fantar ja ko hori ko jirja ko masara masara kurin ku kare mutane rana kurin da mu shi na ba wani abu da a zuwa gani kenan masallacin kamar da wani wace kenan al'alumar da aka taso daga can sai aka bar wancan masallaci na harko da ke sallah ya aka komo nan ya aka yi wani ɓangaren gusum kenan tun da zai gusum an koma na kallon batal an koma kallon ka'aba ka'aba ko ai tana gusumcin madina da sa madina ka'aba tana madina tana arewacin madina tana arewacin makka madina tana arewacin makka kenan daga madina ana sallar gusum a kallon ba da ana kallon arewa haka a wancan ɓangaren yanzu an koma gusum haka kai gaba ɗaya ya ka taso ya komo nan to kenan wancan wurin na da shi ne adu suffa suke zama kamar ɗakinsu ne nan ne majalisinsu wadda ba su da gida ba su da gidaje nan ne wurin tattarar su kuran ahalin sufa kenan ba sufa ba ake cana ahalin sufa sunansu sufa ke abirin wacce to wannan shi rabiya ya daga cikin irin wa'annan wanda ke ba su da gida in su abu huraira duk da ku gane abu huraira mutanen suke labarin ko ahalin sufa duk wannan sun zamana ne don sa kawo mutanen hujjawa sun mutum zai zamana kuna ta ibada bai komi a sunan sun zamana gwargwadon bukatarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ilmin su sauka burin su dokar darasi ka abai huce su amma annabi yana rasuwa sun zarna ko ta kanshi Abu Hurairah har gwamna ne da hadi aka wada duniya ya iyalai iyalai ya ayu ya iyalai muna suka huce wannan wani wani lokacin suka yi daidai bukatarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga baya sun ci gaba da da abin da ake jihadi magana Abu Hurairah amma gwamna ne na ga Madina ne ma a Madina ne ma gwamna eh wakilin gwamna shugaba da kenan to wannan shi rabiya ya daga cikin irin wannan shine yake cewa kuntu abitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa ati bi wudu wa hajati to shi zai wace kuma zamana kohon annabi me yake zai zamana ya zama ko gida kurin me yake gudu ka ji manzana cikin dare wata bukata ba kowa ko zai zamana kurin an kare ko ta ba ko ta ba an bukata kurin kurin ya zo zamana duk bukata ka iya nan kenan kun shi zai ya ce nan ka zawa in kwana tare mazan salama da zo mai da abin arwallai shi da dai bukatar shi kurin wani abun na Allah ne na abun bukata ne ni ake na kenan kurin ran nan annabi ya hoto sai ce ma rabi'a sanni ka tambaye me kake so rabi'a me kake so duk ka sa kun tabi'a annabi annabi ba shi dama me kake so a wajen shi cikin rawar gani da bada karo lafazin ruwayoyi daban-daban wanda da ya ga mai haka zai ce zai shawara nan bai kawo shawara ba da ba a can wani rabon ya kawo inda ya ce za shi shawara gani ka je ka maka zama ka je ka darji ka yi zaga mai kisa kurin ka tambaye na gama kurin ka tambaye ni rabi ya yi je shawara ya shudu shawara shi da ya zo ya ce in ne a sa daga munafat ka janna ina neman zama da kai a gidan aljanna annabi ce a wa gairu dalib a banda wannan ba wani abu daban ita huwa za ka wannan kudin ya ishe ni kudin ta aka yi zaɓawa za abu da kisa hudu gurin sai an za aka baka aka ce kaza aka harin jeru aka harin jeru kaza da kaza da kaza da kaza ta bude kofa ta samu kofa ta samu kudin ya ta kawowa kudin ce shi wannan kadai aljanna wannan kadai zama da kai tashi wata ruwa nake ce wannan lafazi albani ne kacin harkar yace to rabi'a ya kaje wannan shawara me ya baka shawara ko ka tsaya anan kadai aljanna kadai ba wani komi ita kadai yace ya rasulullahi na tsaya na jiba na shawara na dinna ka tunan naga in ya ka ban zai kare in ya ka ban zai kare amma zama da kai a samu shikenan eh ba wani ce babu wani kwan ta'asa to wadin da haka annabi sai ke ce mashi to fa'inni ala nafsik bi kathratu sujud ka taimaka mun akan wannan bukata taka da yawan sujada kima shi ke ma kare kun kai aljanna kare a ka yawaita ibada magana kenan wanda ma kama garantan zuwa in su abubakar in su umar inda suke tsoro duk da annabi ya masa bishara da aljanna makaribin suke tsoron ka a ce ba haka ba ne ba ka a ce mutu za su suka ta tashi hankalinsu ne ko wasa irin yadda suke tsoron ka a ce ka wani lahi na muna wuce a muda ka ka ce ka kaza abu san dai halar sahabbai kan wannan mas'ala wajen tsoron ka aje shi ne abin abin mulaka yake cewa na zamna da sahabbai wajen talatin na nafsa da salama amma ya ce kowanne da ya gansu kowanne tsoron munafuka a ce ya munafuce tsoro ki tsoro suke ka a ce sai yin abu na wuce sun shiga laye munafukai shi sake cewa ma amanahu ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq yace ba mai tsoron mun shiga munahuci he mai imani cike tsoron shiga kai halin munahuci yace haka ba mai amince da munahuci sai munahuki shi ba ruwan shi kwara kana manzo sai yake cewa mummuni da zinihi kamar mutum ne a ƙasan wani dutse wani dutse da iya da mai faɗo ƙasa haka yake kallon zini shi mai imani ta dami hankali ke na kasa kana ƙasan dutse wani yana da shayin faɗo an baka nutsuwa hankalin da tashe ke annabi ce haka halin mai imani yake game da lahi amma munafiki yace ka duba mar ala ala sami shigo amma munafiki da san koda gitta kaman koda gitta gaban ka ne farko a kare su kaman koda gitta ne ga gaban ka wuce ba ruwan munafiki da maganar lahi kai sha ba kai to wannan haka sahabbai suke wajen duk da ya san wannan tabbacin amma annabi ce ka taimaka mun kan wannan bukata taka da yawan sujada mana yawan sallah an zai muna cikin babul mujahada ko kenan mutum da ayi kokari ka ai sakaki wajen ibadar Allah magana kenan wannan masu magarantin da magana suke ga annabin su ga su safa inda suke wajen hama wajen ibada Allah ana abi abdullah وابو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان انت تباون نانا صلى الله عليه وسلم يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم saubana ke cewa radiyallahu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alayka bi kathrati sujud saubana ka kula da yawan sujada fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan domin kai ba za ka yi wata sujada ga Allah sujada ɗaya za ka yi don Allah ko wata sujada ka illa rafa'aka Allah biha daraja sai Allah ya daga maka daraja kuma wa hatta anka biha khati'a ya kankare maka wani zunubi duk sujada a daga maka daraja wajen Allah kankare ma zunubi shi yasa daga cikin abu da abu da ne irin wannan yazo wani yazo ya masa iya zamane abu da yazo yake sallah kurin sallah ga iyayi sallah kurin yake shi ga to wannan arka shi ga alama da ba magana magana irga ko wani zama ko za ko ka gaza amma magana zama kurin yake ba magana zama kurin take da ya kare ce bawon Allah ce wannan ka zama na wannan sallar da kai shafa'i a wuturi ka kare ko a wuturi ba magana zama gani ka san ba za a yi na kare ce in mun sani ba Allah ya san ko a nan sai na kare shi ne ban sani ba Allah ya sani abin da ne sai ka mishi wannan ruwaya kurin abin da yake wannan sallar kurin kun shi su jira tashi ba magana sama tahiyya kurin kun yin tiki ana kan da nafila mutalaka haka kurin kurin duka ikan tashi kurin duka ikan tashi ba magana zama tahiyya ma kurin kai tayi can daga baka zama ka tahiyya ya ce idan mu sani ba Allah ya sani na yi manzan san iya cewa bawa ba zai ba sujada guda sai Allah ya daga mai daraja ka jin shi sa kuna ke yi sujada kwara kun yake tashi yake tashi ba magana zaman ta yake nan ba lai ba da ba in karanta ruwa ta inganta ta cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a wutiri ya yi raka takwas zunguru ba zama ya takwas ya zama kurin ba zama kudin ya tashi ya tashi kurin yadda da ka aka takwas ya zama tahiya to kuma ya kawo wuturi daga baya wata ruwa iya raka a biyar zungur duka ya ba lai bane dan kai ana shi an ga nafila mutalaka kurin ita ba rawati ba rawati ba ba nan ba ana iya haka nan kurin mun kai ba lai bane kurin kai tai haka haka gaji dan gaji ka tahiya kurin ka saka salaf ji kenan sai wannan cikin fuka sunna daga zamu zo magana kan ta insha Allah sai hadisi na gaba ana abi safwan abdullahi bin busr al-aslami radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawatul muzikum hadisi na hasan abinda yake kuma da bai tabbatar ingancin ruwaya abinda yake ruwaya abi safwan abdullahi bin busr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas yayye a cikin mutane man tsala umruhu wa hasuna amalu wanda ya tsawon kwanaki kuma an tsawon kwanakin kuma da kyakkyawan aiki ya tsu ya shekaru masu yawa kuma ya yi aiki mai yawa shi ne biyayya a cikin mutane tsawon kwanaki suna da albarka ba na kai aka sabaka ibada a ciki annan salama an bashi labarin mutum biyu ne ɗaya mai ƙoƙari ne na ibada ƙware ba ma iya kai ibada ɗaya ba bai ibada bai bishirin ƙoƙarin sai wancan mai ibada ya mutu bayan mutuwa bayan shekara guda sai wannan mara ibada da yawa sai ya mutu sai maza Allah ce ya ga wannan na bayan ya yi wancan daraja a wajen Allah suka ce ya rasulun wannan wani ma akan wani ce ce buku da sayi a shekara guda sallah nauyi me ya karanta abin da ya na ibada a kai guda a gama suna da yawa gaske ya yi abu da yawa bayan shi ƙarar kenan kenan da hiyayi a cikin mutane wanda ya tsawon shekaru kuma ya yi aiki na ƙwarai kenan shekaru tsuwa ya ci tsuwa ya yi aka ta ya riba eh tsuwa ya albarka kenan an yi shekaru kuma ana ibada shi ne a cikin mutane sai hadisi na gaba an anas radiyallahu anhu qala ghaba ammi anas bin nadar radiyallahu anhu an qital badar faqala ya rasulullah غبت عن اول قتال قاتل المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما عصنا فلما كان يوم أهد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبروا إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين abin da yake wannan lafazin Anas bin Malik ke cewa ghaba ammi Anas bin Nadar Anas bin Malik yace dan babana don an sami sunan ɗan baban shi ana sibir na kina an sami ana sunan amin shi amin kenan an kuɗi ɗan babanka ya ce ɗan babana ana sibir nadar ya faku kenan bai samu zuwa yakin badar ba wani yakin an samu yakin fadala ta yakin badar da annabi ya kawo magana akan mutanen badar dukansu gaba ɗaya allah ya gafarta musu kuma Allah ce ya malu ma shi tun karfafa ko ku yi abin da ku so ko an ba su dama ko su yi jini ma kun Allah ya gahauta shi Allah mai kama da lahin ya ce gahauta musu ko da sun yi lahi wani yan badar an kare su kun yana aljanna da kuma dubban yan badar gaba daya ka san gafara ta Allah gaba yi Allah abin da ya soke diba kissa ta wannan hatib bin balta sahabi ne dibalahin da ya yi annabi ya wuto zuwa buɗe maka da misali yana ɓoye ma zai wuta amma ya wuto za shi ya ɗan mutanen maka zai buɗe maka haɗin ya yi takarda da hannun shi ya rubuta daga haɗin da abubuwar ta daga zuwa ƙware shawa ga manzan ga muhammadu ne yana zuwa garin kaga wani tuna asiri ne sai kira na addini laihi ne babba ba ƙarami ba abinda ake ɓoye annabi in zai shaka haka ke wa arewa zai maka zama ka ku ta yake gusuf arewa zai gusuf eh je gaba ya zagaro ta da ya bada sau amma ga shi yanzu shi cikin mutum nake kuma an tare da shi amma ya takarda da hannun shi aika ma kudin shawa ga Muhammadu yana zuwa Allah subhanahu wataala ya aiko da malaka Jibril ba matsanan labari ga abin da ake ciki wani daga cikinku wani ba gamshi wani lokacin ba wani daga cikinku ya yi takarda ya aika ma ƙure shawa ga kunan kuna zuwa ya ba wata mace akan abin hawa kan haƙumata ta kama hanya takarda a wajenta annan salasalama ya kira wa ali da ɗaya cikin sabai yace maza maza ku kama hanya ku aga masa haurin za a same ta rauta ka ku je rauta ka daidai nan annabi ce za ku samu mace rauta ka wannan mata akwai takarda da aka ba ta za ta kai ta ba ku dawo da ta suka baka kiriza suka bi suka ba hanya suka isko ta a wurin abu ne na wayi suka isko ta a wurin kuwa ali ce suka ce ba mu wannan taka da ba kima take da ya kurisha ta ce ni ta ce a kan babu aka buga aka buga lace abin lace abin zanga ya miki manzo Allah annabi ya ba mu labari tabbas akwai tsara danki ko yake hudu ko miki zura ko wiki in mudota dan babun komawa akwai ta ya imani akwai takardai bai wa akwai haka kwaita ko ki ba mu goma ki zur in mu dota kuma takardai za a yi tsiya ba da gaske yake ita ku tsaya ta bude kanta akan ma cikin kitso can cikin da mata jaraba da ma can cikin kitso ta sa ɗaudu ta basu da sun samu ba su damar su bude kuma su an ta samu sota da kuɗa suka an suka da suka taho suka suka manzan sallallahu alaihi suka bashi takarda nabi kira aka bu aka bu takarda aka bu takarda sai gashi min had bin abi balta ala quraish kaza kaza kaza ga sunan shi ga komi annabi ce ayin had bin had biki aka ji aka zo da shi yace ya rasulullah kake gaggawa hukunci kaina kai kai mun gaggawa hukunci umar ta rasulullah kai mashi kuma ce kan umar ce shi bai bukatar umar ta kai ko a ba mu ce kai kuma na hukuncin ko ya rasulullah a ba mu ce kai shi ita ka kai gaggawa sai yazo ka mun gaggawa sai yazo da ka mun gaggawa yace hadib me yasa kai haka yace abin da yasa haka rasulullahi duka mahi yawan sahabbai suna da dangi a makka don dai bar iyalan shi hijira ana kulawa da iyalan shi dangin shi ni gun banda kowa banda dangi a makka yin hakan za su tausaya ma iyalai na kuma na san aika ta kada ta bai kare su komai daga daga abun sunci daga kamun Allah da kamun da kare su shine kun tunani ne kun ba na kama na wuce bane ba nayi ne ga dubara ta sai na musu wani aiki na san wannan abin da nayi bai kare musu kamun amma Allah Umar ya rasulullah kun gaban cire kai ya rasulullah wannan babu kata ko munafiki ne to anan annabi ke ta Umar baka san ba da Allah subhanahu wataala ya dubi dukkan yan badar yace imanu mashitu ko abin da kuke so hadir mu'mini ne ya je badar kuna aljanna ne kurin kyale shi kaga lahi babai amma ya je badar kidan sa waka san girman badar shi sa manzo Allah ta malaka jibril kace shi wane ne annabi ce malaka jibril a cikin ku waye mai daraja cikin cikin cikin cikin malaku ya yace ya annabi ce mahi daraja a cikin ku sabai wanda je badar alaka zabi da ce mu ma a cikin mala'iku mun kima mala'iku wanda je badar ko mala'iku suka je badar sun yi kima haka haka da ce a takaice dake nan badar kwarai abu ne mai kima gaske to shi Anas bin Nadar abin iya mai takaici bi samu je ba kina abin ya dame shi iya san ya gurje ta wani wuri ya kambacin kambacin badar shi ne ke fama shi ne ce to ya rasulullahi na ghibta ana wani kitar na na faku farkon yaƙi kaƙi mushrikai Allah sa bana na amma la inna Allah ashhada ni qital mushrikin in har Allah yasa na halarci wani yaƙi da za a yaƙi mushrikai la yurinna Allah ma asna Allah zai bayyana da an ga abin zai ba kace an ga abin zai in ma'ana Allah zai bayyana la yurinna Allah yurinna Allah ma'ana Allah zai gwada zai bayyana da kun ga abin zai tabbas Allah kai mu zuka nan ya yayi niyya diyakin da zai bala'i zai bala'i yaƙin wannan dai take gurbin asara da ta tabbatar shi kenan haka yi alkawari falamma ka ne yawan uhud ana nan don bayan bata sai uhud ya ga yakin uhud ya zo an sa abin da yau kana a uhud ya ce in kashe fal musulmun musulmi sun wafe mana sabara da annan salama kun san abin da ya shayi uhud da abin da a takaice annan sallallahu salama da aka zo uhud ya shirya sahabbai kuku tsaya a nan duk strategy na yaƙi ne kuku tsaya a nan ya kawo su mutum hamsin saman wani ɗan duk ƙaramin dutse da ji uja gan shi an ce jaba da rumat mutum ku tsaya a nan wannan tsaya ku a nan ku ku iya kare da kibiya ku rubuka halbi kaku ba su dama su sakata ya ce ko da kun ga amana ɗaya ɗaya kaku sauko kaku bar wurin kaku bar wurin da na ajiyo kuma zo ya filan a nan ƙasan dutse an ce a nan halibin walid duk da cewa iyaka hurci kayan nan kayan musulmi ne halid dama ƙwararri ne wajen yaƙi da ya gama filankin da mazan Allah yi da ya gama filankin ya san ba a ci nasara kan wani shi yasa duk abin da ake ana gwagwarmai wannan shi hankalin shi a wajen waɗannan mutane hamsin yake duk hankalin shi abin da yake su ci kallo ana fafata ana fafatawa Allah ya kawo nasara aka rarraki ka mushrikai ana sara ana to sai saura su ɗan saman dutse ya su ga za a kwashi gani ma banda su ana kwasa kaya an kora shugaba ya ce a'a kan ku kusa manzo Allah ya ce kan mu bar wannan wurin ko me zai wakana kai iyaye su ta kai kun shi ɗayar jawo su kuna kun su gangaro a wannan gangaro da suka yi halin da ya diba ga wannan sun taso shi kenan kun ya ɗauki wasu kusoji kun ya kewa ta baya kun ya musulmi kun rub ana yaƙi ya canza kuma yaƙi ya canza ya rikice gaba ɗaya kurin ta ko'ina a haka cewa ni ba an kashe shi don su kawo sun gaba sun gaga maza sun buge shi ba al'ada sun wasa mai kai sun wasa mai kai a wasa mai haƙori jini a ƙasa hadin duka ke zaba kai sun ga sun cimma ba a nan sallallahu alaihi wasallam an wasa mai kai an wasa mai haƙori jini iya zaba hadin duka shi kuma sun rikice ko sun watse annabi ga yaba watse ba shi wata kai shi illa ya mutu sabai kaɗan gurin shi to wurin da yake akwai sabai suka santa suka tare da shi sabu kuma kawo ku suka kawo sun gano nan manzo Allah ke da mashi ake nema shi suke abin mai shi kibiya suke yi to sabai aka ce annake daga dakwar ba ba na kasuwa ba daga dakwar ke na hakika bayan kasuwa daga dakwar ba ana har mu kibiya mutum zai zai tashi bara kamar ka adam yadda cike sai da ya shahada wannan zai awo zaune mashi zai bara annabi iya kasa iya iya sun kare shi sun kare shi aka bar sai suka ya suka bara ka kare haka ya mutun nan suka shahada a wurin dai alƙalla ga kamtun shabi suka shahada a wurin dai suka shahada anan ana wannan fafata ne Allah kawo kwancin wuta amma nan ne da aka suka aka wuta ta kwanta labari ya kai manzo Allah an kashe Muhammad utul Muhammad an kare shi kenan mun kashe Muhammad ke Mahmud shi ne ayyana sallallahu alaihi wasallama sai Abu Jahl ga Abu Sufyan kayan lokacin kayan musulunta shi ne shugaban tawaga Quraysh a wannan lokacin kayan musulunta sai yayi kira akan cewa ya Muhammad dan tabbatar abu ya Muhammad shiru yace an kashe shi mun kashe shi an kashe shi yace wa Abubakar yake Abubakar annabi ce kuka masa da annabi suka annabi ce kanku mai bana dan kasa gano inda suke hazin ma suke annabi zan laki he daga bariya eh abu ikra abubakar annabi ce ikra abubakar ciki ali yace mun gama da su umar shuru annabi kaka masa yace umar ce kayya kake umar ce kayya kake dole ka ambata suna na raye Allah ya baka tamar da su suna na raye gaba daya duk suna na raye gaba daya da ka ambata ba wani mutaci da manzo Allah da abubakar da umar ba wani mutu kasa jibir ya umar to nan kenan abu ya kai gaya kwarai an sha wahala kwarai a mutu shi sa kashe mutum wajen mutum saba'in aka shi da wani kwarai shi ne yakin harkar aka samu matsala to kira to a yau yakin ne da shi ne ke cewa falan ma kana yan uhud lokacin da yakin uhud ya zo in kashe fal musulmun musulmi sun watsi ana amuran zalaka da an watsi amuran annabi sallallahu alaihi wasallam abu ya zai faqala anas yake cewa alam atadru ilaka bima sana haula Allah ina kawo uzurina kan abinda wa'annan ma'ana suka aikata ma'ana wai sahabbai suka suka suka suka banza Allah suka suka suka banza Allah bare mu suka suka banza Allah wani daga lahin yace Allah ina kawo amzari game da wa'annan abukai na abin suka aikata wa'annan ma'ana sahabbai abin suka aikata na gudu su wanda sabra annabi sallallahu alaihi wasallam so abin da ya kashe su cikin abin cikin dimo wannan abin ya makana yace ina kawo hamdani na Allah ga abin da wa'annan suka aikata wa abaru ilayka bima sana'u lakum ina kubuta ba ruwa na banna cikin abin da suka wannan suka zuwa mushrikai ya banna cikin gudun wa'annan sun su abakan sahabbai kun banna na kubuta daga aikin da wannan mushrikai suka yi na kawo hali kashe musulmi yanzu sun mataqaddam kullun sai kiketa cikin cikin yaki ya shiga fasakabalu sa'ad bin abi wa sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az sai suka game da da shi da Anas bin Nazaji wannan ita suka itin gare shi shi ya zo shi ya zuwa sai faqad sai Anas bin Nazaji yace ya sa'ad bin mu'az aljannatu rabbil ka'aba inni ajidu yahduna min dun uhud yace yace sa'ad yace na rantsi da Allah aljanna ina jin aljanna ina jin kamshin aljanna tsakanina da uhud aljanna kun kenan ma kenan kuma ina jin kamshin ta tsakanina da uhud kan canza tankara wurin ake gudun ina ce na rantsi da Allah ya ce sa'ad aljanna kun kenan ma ina rantsuwa da ubangijin Ka'aba kuma ina jin kamshin aljanna a wajen uhud kenan canza shi inda aka watsa aka bar canza tankara yace qala sa'ad sa'ad ke bada shi da kai mu a gaban sa'ad yake cewa famastata'atu ya rasulullah ma sana an gare yake ga annabi abinda akai kuma suka yi da shi da Anas ya ya shahada sai da kace sai ibn Anas kace ya rasulullah wallahi abinda Anas ya bazan iya ba bana iya abinda yace fa wajadna Anas yake cewa Anas yake ba labari da bayan an kare yaki an kashe shi ya shahada yace fa wajadna bihi bid'an وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسعر وجناه قد قتل ومثل, ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخطوه ببنانه yace da muka zo bayan an ƙare yaƙi an kashe shi ce mun samu wajadna bihi bid'an wa 80 darbatan bisa mun samu bugu an illa ka ba ji mai ciwo rauni wajen 80 da yanka ciwo 80 da yanka imma bugu ya saran kibbo saran takobi ko ko mashi ko bugun mashi a jikin shi ko harbin kibiya 80 da wannan ma bi fada ba iya yi iya buga ana yi kenan bugu da wai bai bai da shi ana yi iya yi ta abin da aka samu a jikin shi na rauni tamanin da wani abu kahin takobi kahin mashi kahin kibi a jikin shi ya kanta da kai yadda ya tunkari bala'i dama ya ce iya neman shahada kun aljanna ke neman kun ya ce shi sa sadik tala ba za mu yi abin da an sabi ya ce waje da nawa ƙarƙutula musulubi mashirkunan mun samu an kashe shi kusan mai musula mushakar ya masa ya masa banna ya masa ya masa banna kware har sun mai mai musula a cire hancinka ko wani abin ka a cire a cikin ka don wulakanci an mai musula ce masala biyu shi kenan sun mai musula kenan sun cire wani abu a cikin jikin shi ko wancin hancin ko bakin a cire yace fama arafahu ahadun illa qutu bi banan da aka zo kasa gane cewa kai ma kai to an sai ko wane ne eh alwashi ta gano daga yatsa shi kuma na yatsa shi daga yatsa shi ta gano shi dan wanta ne ya tsashi kan ya tsashi a gano shi a gano shi ma yadda kun ya kiri ya kata-kata an mai illa ƙwarar jikin an cire jikin shi ga ciwo da ya ji haka shi na alƙala anas kunna nara a wani zun an na hadil ayata nazarar tafi wa fi a shabahi minal mu'mini ne rijalun sadaku ma'ahadullah alai faminu maƙada na bahu wa mun kuma yantazir wa ma badalu ta badila wani aya ya ce muna ga ta ko ne kan anas da ‘yan uwan shi masu hali irin nashi Allah iya cewa minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mummunai akwai mazaje wanda suka ma Allah gaskiya alƙawarin suka mishi sun cika wa Allah alƙawarin suka ɗauka na gaskiya sun cika ma Allah alƙawarin shi alƙawarin suka ma Allah kuma yace umma ba da su canza ba kenan sun rage alƙawari kuma sun cika an gani ba bayan anas a yi rage alƙawari in Allah ya kawo yaƙi za a ga abin Allah zai mata abin da bala'in da zai yi ke wani alƙawarin da ya ɗauka ya cika shi na ai ta sabko akan daga cikin mazaje akwai wanda suka gaskanta ma Allah alƙawarin suka mishi kuma ba su canza ba canzawa ce ta wannan aya ta sabko kan anas da ƴan uwan shi nan dai duka muna cikin magana ta mujahada ƙoƙari wajen aikin alkhairi قوله يرينا الله معنى رؤيا يرينا بالدم وكسر يرينا أي لا يظهرن الله ذلك للناس يعني الله زي بين ورا متاني وروي بفتحها ومعناه الظاهر aka ce mana irainan lawu inda aka sa an da hal mana Allah maimakon yukin ya sa irainan lawu irainan lawu kenan Allah zai gani amma yuriyannan lawo yuriyannan lawo kenan Allah zai bayyana amma na sa fata zai koma kenan Allah zai gani dan dai an abu ne na dai Allah zai ga ko zai Allah zai bayyana mutane abin da zan yi in wani yaki yazo sai an abi mas'ud uqbah bin amir al-ansari radiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatu sadaqa kunna nuhamil ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi shay' bi shay'in kathir فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بساء فقالوا إن الله لغني عن ساء هذا فنزلت الذين يلمزون متوئين من المؤمنين في صدقات والذين لا يجدون anan abinda yake ni abu masaudu ke ta lokacin da wannan aya ta sabko ta akan zuwa taimakawa jihadi na yakin tabuk wani aya ta sabko ya ce kunna nuhamin ala zuhurina muna zuwa mu yi dako dako muke yi wanda bai shi da abin badawa to maimakon a yi da shi sai sai mu je mu yi dako a bayan don mu zo mu kawo gudunmuwa dako suke don su kawo gudunmuwa ta jihadi fi sabilillah ya ce ana wannan hali kenan da kowa jika gudunmo shi kaɗan da yawa faji a rajulun fatasaddaka bishayin kathir wani ya kawo mai yawa irin su sumun afan ya kawo dinar ya kawo raƙunu dubu tun ba wani gudunmo an tashi sa'adar da ya kawo annabi da ya amshi abin gudunmo da su mai kawo annabi ya juya ya juya jama'atar da su mafalba da yawan su man duk abin da kai bayan yau an ƙare ba abin da shi saka duk abin da kai yau ba abin da Allah zaka maka da shi Usman ba wanda ya kawo mai yawa an ce ma shi shiri shine ma principal babban duk shirin aka tabu shi ne a gaba Usman Affan ya kowa ka gudunmuwa sauran sun gaba shi ƙwararsa ne amma a yau aikata iya da dukiya mai yawa iya da dukiya mai yawa kuma duka ya bada aka yi aka shirya masu abin hawa aka ba su aka sai kaya aiki da kuɗi da komai bada da guziri to yace wani ya zo da sadaka ya ka abu mai yawa waje a rajulun akar fata sadaka da sa'in wani kuma ya kawo sa'i guda wani ya kawo mai yawa wani kaɗan to shi ne ana ke ce faƙalu to a nan akwai munafukai suka ce a inna lalaganiyun inna lalaganiyun an sa'i hazar mai Allah zai da wannan mai Allah zai da wannan mafi ana neman gadu magarka wani sa'i guda biya mai da yawa wancan a ce ya riya wannan kuma a ce mai Allah zai sa'i wadanda ma ana mudun mune ga kawo shi kago da kwallon ɗari haka suke ba haka ne dan kula ne na na gabata matsaya mun zo sai mu ci gaba insha Allah dan lokacin ya zo yan fasa aya insha Allah ba da yawan da tsira wajen muna kai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته